بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Allah Ubangiji shi ne yi kallibin laila wannan hara mai juyar da dare da rana dukkan abin yana hannunsa ya juyar da dare ya zo in dare ya zo sai rana ta tafi in rana ta zo sai dare ya tafi Allah shi ke juyar da su ko kuma a'a a wani wuri dare ya fi yawa a wani wuri rana ta fi yawa gurgudun tafiyar ranar idan ƙarfinta ya koma kudu to dare sai ya fi yawa a arewa idan karfin rana ya koma arewa sai dare ya fi yawa a kudu in kuma an zo hatsul istiwa wato inda muke nan da mu da da saudiya duk muna hatsul istiwa ne saboda haka ne shari'ar Allah ya kyauta ya saukar mana da ita a hatsul istiwa wato wurin da kudu daidai kudu ne arewa daidai arewa ne mu ko muna tsakiya a wannan bangaren ne aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a ko da yake dare yana fin rana da lokaci rana tana fin dare da wani lokaci inna fi zalika yin hakan nan da ibratan wallahi ya isa abun izina abun wa'azi liwil absari a wurin masu basira absar wato basira ganin ganin zuciya shi ake kiransa basira ganin ido shi ake kiransa basar amma kullum ana iya gaya wa basira a kira ta da sunan basar kaman ana amma ita shi basar gani na ido ba a kiransa basira don kana gani kawai da ido ba ka da basira ba za a ce maka mai basira ba amma ganinka na basira a iya ce maka gani ne kaman ganin ido wato kaman gani yaƙini kenan إن في ذلك ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير haka kamar yadda aka bada ikon Allah wanda aka yi faɗa ya wuce haka kuma Allah shine ya halicci kowace dabba kowace dabba min ma'in daga wani ruwa nan daga wani ruwa don ka saboda kowace dabba da ruwan da ya dace da ita kan ba kaman ayan lambiya da aka kawo shi na kira ba wajalna min alma'i kulli shay'in hayy da wato ya zama asali kenan yanzu kuma kowace kowace dabba da irin ruwan da aka rike da shi domin kowace dabba da irin maniyin da Allah ya ba ta take amfani da shi take aihuwa kuma in an ce min ma'in gaba ɗaya mala'iku suna iya fita da su da aljannu mala'iku su suka fi yawa cikin halittar Allah to Allah ya halicce su ne da annuri su kuma aljannu da shaidanu kuma in an kasa yan adam kashi kashi in an kasa su kashi goma kashi ɗaya ne daidai ɗan adam ɗan yan adam ushirin shaidanu ne da aljannu to dukansu gaba ɗaya in an dubi asali daga ruwa domin Allah da ya halicci ruwa ne sannan sauran halittu duka suka ta fitowa har aka samu al'anasirul arba da ruwa da wuta da iska da ƙasa to Allah ya halicci kowace dabba kenan da ruwa irin wanda ya dace da shi in ma'in famin a cikin dabbobin mai yamshi ala batnihi ya kawo su da sunan masu hankali da zamirin masu hankali fa minhum man man dai sunan mai hankali ne a cikin dabbobi akwai man yamshi ala batnihi akwai wanda yake tafiya da cikinsa ba ba kawaye kamar macizai kamar kifaye da sauran tsutsotsi wa minhum man yamshi ala rijlayn a cikin su akwai wanda yake tafiya da sawu biyu kamar mutane kamar tsuntsaye wa minhum man yamshi ala arba'in a cikinsu akwai mai tafiya da sawaye guda hudu sai dabbobin gida da dabbobin daji su suna da sawaye guda hudu sauran abubuwan da ba ambata ba kamar su a kadondoniya da sauran abubuwa masu kafafuwa da yawa to za su fito a cikin ya kulkullahu ma ya sha Allah yana halittar abin da ya ga dama ana akwai isharori ishara ta ɗaya ubangiji ya yi mutane hawa biyar akwai waɗanda suke su miskinai ne banda abincin da za su ci cikin su ba su da wata dama sai dai abin da za su samu su ci cikin su mai yamshi ala batni yi kenan wanda yake wahala akan dun ya samu ya cika cikin sa wa minhum wala man yamshi ala arjiyin akwai kuma wanda ya wuce nan yanzu aure yake so yayi domin aure da kafa da kafafuwa abubuwan da suke tsakanin kafafuwa su ne ake kiran su aure ko da dabbobi masu kafa hudu lokacin da za su yi barbara sai sun daga biyu sun mai da kansu masu kafa biyu tukuna su iya yin barbara mun yamshi rali ala rijlaini kenan wanda yake da karfin yin aure wa minhum man yamshi ala arba'in a cikin littan kuma akwai wanda suke su kuma su wuce maganan aure kadai a mulki suke so su hau darajoji masu girma su ne kafafuwa guda hudu kuma sai Allah ce ya kulgu Allah ma ya sha Allah yana halittar abin da ya ga dama a su ne masu kafafuwa masu yawa din inna Allah sani Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan dukkan abubuwa لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد حقيقة أنزلنا مستوكد آيات آيوي أبوبا ماماكي أبوبا إذنا iri iri mubayyanatin wanda aka yi bayanin su ga su a bayyane wallahi shi Allah ya hadi man ya sha ila siratin mustaqim amma duk da haka wato kuma tuhunil ayatu wan nuzru an qawmin la yu'minun wanda Allah bai sa musu imani a zuciyarsu ba ba dama su ji ayoyi su amfane su ba dama su ga ayoyi su amfane su hakika mun saukar muku ayoyi kamar yadda muka yi alkawari mun ce muku dama suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fi ayatin bayyinatin wal har har waɗannan ayoyin ayoyin da annabawa suke da zuwa da su daga Allah ne wanda ake karanta mana ko ko ayoyin da Allah ce mu duba ne ku dunzuru ma za fi samawati wal ard Allah ce ku duba wa menene ko gani sama da ƙasa da abu mamakin iko na sarurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim muna nuna wa mutane abubuwan mamakin mu fil afaqi gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa duk inda ka duba abubuwan mamakin Allah ne wa fi anfusihim har a jikinka ayoyin Allah ne amma duk da haka kuma tuni ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun da da ayoyin da ake ji da waɗanda ake gani da gargadin masu gargadi annabawa da da malamai magadan su duk dai ba za su amfani mutanen da Allah bai rubuta musu imani ba daga da nan wala yajun shar sai kudu na mana wa yaquluna amanna Thank you. آمنا بالله وبالرسول وأدعنا ثم يتولي فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين kuma yadda haka faɗa dai cewa Allah ya aje haske guda uku a sama haske guda uku a ƙasa yasa gaske tsakaninsu su ne munafukai da saboda haka aka kawo nan magana munafukan don a shigar da shi wannan gaske da aka faɗa kuma ayar surar ta kawo magana abdullahi bin ubayyin da sharrurukansa da shi da mutanensa abin da ya shafi ummul mumina saboda haka kama a ƙara tura za a sake dawo da bayanin munafukai din wa yaquluna ka gani sunan su bai fito kusa ba amma an riga an san su wa yaquluna amanna billahi bir rasuli su munafukai suka ce mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dana mun mun yarda da duk abin da Allah ya faɗa mun bi mun yarda da duk abin da annabi ya faɗa mun bi wa yaquluna آمنا بالله بالرسول وأدانا ثم يتولي فريق منهم من بعد ذلك bayan sun faɗi wannan magana daga cikin sai waɗansu juya su ba da baya amma ula yake filmomin duk wanda ya juya ya ba da baya ga barin bin Allah da bin annabi ya faɗa da baki bai aikata a aikace ba to wannan ko ya ce shi mumini ne ƙarya yake yi ba mumini ba ne amma ula yake filmomin masu juyawa shari'ar manzon Allah da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah wanda duk suka juya masa ba to wallahi ba mumine bane ko sun jazu mumine ne to ba mumine bane إذا دعوا إلى الله ورسوله liyakum bainahum idza fariqun minhum mu'ridun idan aka kira su zuwa ga Allah wa zuwa ga littafin Allah wa rasuli zuwa ga hukuncin manzon Allah shari'an shari'an annabi kenan sunnonin sa liyakum bainahum idza fariqun minhum mu'ridun sai kaga wadansu daga cikin sun bada baya sun juya sun kau da kai wannan ko ayoyin sun sauka ne saboda abin da ya faru tsakanin munafiki da bayahude munafiki da bayahude sun yi a husuma a kan filin gona sannan shi munafiki ya ce aje wajen abdullahi bin ubayyin yanke mana hukunci sai shi ba yahude ya ni ban san wani girman wani abdullahi ba mu dai mu je wajen annabin naku don ya san annabi kullum gaskiya yake yi da aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da ya hukunci sai ya zama yahudan ne ya samu gaskiya ba munafikin mai sallah din ba to da aka yanke wannan hukunci akan akan haka da suka fito sai munafiki ya ce to dama ai na ce maka mu je wajen Abdullahi bin Ubayyin kaki gashi yanzu mun zo nan to suka sai munafiki ya to har yanzu hankalin ka in bai kwanta ba mu je wajen Umaru mana shi ma ai babba ne cikin masu sallar naku in ji ba yahudin sai aka zo wajen sai na Umaru da aka zo wajen sai na Umaru sai aka mai da magana ya aka yi ne sai ba yahuda ya ce kaji kaji kaji kaji amma annabi ya yanke mana hukunci ya bani amma shi hankalinsa har yanzu bai kwanta ba ya sa muka zo wajenka ya ce kai haka aka yi munafiki ce haka aka yi to dakata zan zo hukuncin da za ku yarda da shi ya yi gida sai na ya fito sai ya sare wuyan shi munafikin nan sai da ba yace yanzu na yi maka hukuncin da zaka yarda da shi tunda baka yarda na Allah da Annabi ba to ne ta da guyanka munafikin sai labari ya samu manzo Allah ai sai na ya kashe wani mutum mumini mumini ta da ya tafiya ta Umar ala katul mumini har abada Umar ba zai samu karfin zuciyar da zai kashe mumini ba akwai dai walakin to aka ba da labari da shi kenan duk wanda ya ki shari'ar Allah ya ki shari'a ta ai jininsa ya halatta to akan wannan ne yake ba mu labari kamar yadda ya zo a cikin suratul nisa'i irin wannan hukuncin ayoyin sun zo irin waɗannan wa idza du'a ila rasuli li haqqa bainahu idza fariqun minhum uridun wa yakun lahum haqqun ويكن لهم الحق ياتوا اليه مسئلين wani ya kun lahumul haqqu su munafukan in wani abu ya faru na jayayya idan sun san su ne da gaskiya to za su yi ai- sun yadda je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam don sun san za su samu a hakkin su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tu ile mutsini sai zo sai su zo suna masu masu biyayya masu bin umurni masu ladabi su zo wajen manzon Allah wai ban ladabin da biyayyan ba wai zan sun yarda ne ba a'a sun san dai hukunci annabi zai yi kuma zai ba su gaskiya su ne da gaskiya wai kullu munaqu ya tu ile mutsini أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أو يخافون أن يجيب الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أعمي يكاو هكا إن شاء الله suna da wani ciwo ne a zuciyarsu na kafirci da munafirci idan sun san ba su da gaskiya an yi jayayya za a je wajen nai ba za su yarda ba amma in san suke da gaskiya in an ce za a je wajen annabi nan da nan sai ga sun jawu sun je wajensa me ya kawo haka me ya bambanta wancan da wannan hukumu alaihi da hukumu lahu a fi bulubin maradun ko wani ciwon kafirci ne ke cikin zuciyarsu ko na munafurci amirta abu ko ko su yi shakkar manzon Allah su yi har yanzu su yi shakkar manzancin zare am ya kabu na an yahi Allah alaihi wa rasulu ko ko suna jin tsoron Allah shari'a Allah za ta zalunce shi ne shari'a manzon Allah za ta zalunce su ne me ya kawo haka bal ulaika humuz zalimun bar wannan dukkan maganganun da kaji maganan cewa akwai ciwo a zuciyarsu na kafirci da munafirci da ko suna shakka a'a su dai azzalumai ne in suka zama kafirai ma inna shirka la zulmun azim su dai sun zalunci kansu da suke dangana shari'an Allah zalunci ko shari'an Annabi zalunci ƙarya ne su ne dai azzalumai da suke nema haƙƙi a ba su haƙƙin wani wanda ba nasu ba ba su da gaskiya nan ma su ne azzalumai إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وأن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون أيضا لنتي وما أولئك بالمؤمنين وأن قرية سكي با مؤمني بني بل كجيد مؤمني سكي سوء su muminai idza du'u ila rasuli liyakum bainahum an kira su zuwa ga littafin Allah da da sunnan manzon Allah ko da hukuncin manzon Allah in dai aka kira zuwa ga ga Allah ga annabi ya musu shari'a abinda suke cewa sami'na wa dana mun ji abinda aka faɗa mun yarda da abinda aka ce za mu aikata wanda aka ce mu aikata za mu bar wanda aka ce mu bari ulaika masu wannan irin hali hum sune al-muflihuna masu samun babban rabo na lahira su tsira daga wuta su shiga aljanna ba kamar na farko ulaika hum zalimuna wanda suke suka mutu da kafirci da zalunci da munafurci masu zuwa wuta ba jama'a muna cikin wani hali da muke ciki a na hadari na zamani na mutane sun ki shari'an Allah sun ki shari'an annabi amma kuma suna sallah an ki shari'ar Allah an ki shari'ar Annabi amma ana sallah ana dawar musulunci to wannan hadari ne kwarai da gaske ba domin da Allah tabaraka ta'ala ya ji kanmu ya nuna mana annabi ya shiga wani irin zamani da ya zauna shekara goma sha uku Allah yana cike da ikonsa a lokacin annabi yana cike da darajarsa a lokacin amma ba a shari'ar musulunci zaman maka kenan don me don ba hukuma a hannun annabi da sahabbai a wannan lokaci hukuma ta zahiri to ba don wannan ba da mun kaɗe mu yanzu ba mu da hukuma ta musulunci saboda haka abin da muke iyawa a cikin musulunci dole ne mu bi shi kamar yadda Allah ya ce aƙidodinmu mu gyara ibadunmu mu gyara mu'amalanmu tsakaninmu da junanmu mu gyara yadda musulunci ya ce saye da sayarwanmu tafiyar da shi yadda musulunci ya ce shanin aurenmu da iddanmu da gadonmu gudanar da shi yadda musulunci yake ba juna haƙi ba kowa haƙi mu yadda musulunci yake sannan kuma kafarorinmu in sun kama mu yadda musulunci yake to amma in mun zo wajen haddi da haƙƙi mai zubar da jini Allah ya san ba mu da iko a wannan kuma Allah ne ya kawo mu zamanin da ba mu da ikon yin haka haddi shine hukuncin da zai zubar da jini ko haƙƙin kisasi shi ma hukunci ne zubar da jini hukunci duk da zai zubar da jini a musulunci Allah bai yarda wani ya yi ko guru su yi ba a'a Allah bai yarda ba ko tsakaninka da bayinka ko tsakaninka da ƴaƴanka baka iza kai hukuncin da zai zubar da jini ba sai hukuma sai gwamnati to aka yi rashin sa'a gwamnatin daga ingila ta zo kafirai ne ba su imani da Allah da annabi ba balle su imani da shari'a Allah da annabi kuma su ainihin wanda suka gaji kasar suka gaji mulkin magadan ingila ne har yanzu akan matafiyar ingila da amerika suke tafiya waɗansu kuma akan matafiyar faransa da amerika suke tafiya saboda haka kowane musulmi ya zauna cikin jin tsoro abinda duk bai fi karfinka ba karkace zamani ubangiji sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam yana zagi na domin yana zagin zamani bai san ni ne zamani ba ni ke juyar da komai da komai to abin da kake iyawa karka ce zamani abin da baka da iko ne zaka ce zamani yanzu da haka ce babu bayi din nan kullum qur'ani yana gaya mana hukuncin mata bayi yana gaya mana hukuncin maza bayi yana gaya mana yadda ake mallakar su da yadda ake zama da su to yanzu in wani ya ce yanzu babu bayi to ka soke hukuncin Allah ka soke hukuncin annabi kenan saboda hukuncin Amerika da Ingila. Hijirar da a a miladiya tana da shekara a a dubu da ɗari tara da goma sha hudu ne aka shigar da rashin sai da ɗan adam rashin bautar da ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya daga ingila sannan aka zartar da wannan tun da ke su suke mallaka ƙasashe da ingila da faransa to sai ya gudana a ko'ina an ce babu dama a bautar da ɗan adam a ce masa bawa babu dama a sai da ɗan adam a ce masa bawa ko baiwa to wannan hukunci daga dokan nasara ne suka ce babu to in sun ce babu kuma sun ce da yake da rike da mulki ba yadda muka iya amma tsakanin mu da junan mu mun san abin da Allah ya akwai duka akwai ko wani ya ce babu ma wani ƙarya yake yi akwai tunda Allah ya ce akwai to amma saboda Allah ya sa gwamnati a hannunsa to sai wa Allah ladabi domin Allah ne ya yi haka amma duk abin da muke iyawa kar mu yadda mu ce zamani abin da ba ma iyawa na zubar da jini shine za mu ce za mu ce ba mu da iko tunda Allah ya ce wani bai isa ya yi ba gurub ba su isa su yi ba misali yanzu in an ce Allah ya yarda Allah ya ce yanke hannun barawo da barauniya wasu tarihi wasu tarihi ka faɗa wa to idan mutum ya kama barawa gidansa sai ya kira babban ɗansa da ganin ɗan da ganinsa sai su samu mutane kamar biyar ko shida to ku zo gashi mun kama barawo Allah me yace wa tariq wa tariq ka faqda'u faqda'u yace ku yanke jama'a kenan ku ai gashi mun yi kwaram uwar gida ka wuka sai ta kawo wuka sai yanke hannun barawo an bi hukuncin Allah kenan Allah yace jama'a musulmi su yanke hannun barawo to idan ya koma gida jini na zuba guntun hannu na wuyansa ya aka yi ce na je gidan wane na yi baki na je in tambaye su bakin na suna nan ne ko sun tafi da gani na sai su kama ni su yanke mini hannu to wancan gidan ba za su yi hakuri ba za su tazo sai sun gano mai tsada a gidan sai sun yanke shi haka ba za a zauna lafiya ba kenan amma in hukuma ce aka karanta mata ayoyin da ta yi imani da su aka zartar to ba mai sauran magana saboda haka ne a yanzu ba mu da iko ko gwamnati ta jiha ba ta da ikon kashe mutum a shari'ar musulunci ba ta da iko ta yanke hannun mutum a shari'ar musulunci gwamnatin jiha don ita ba gwamnati ce mai zaman kanta ba gwamnati ce rataye da wata gwamnati kamar ragaya tana motsi da motsin wancan saboda ita gwamnatin gwamnatin jiha ba ta da sojoji nata ba ta da fasfon nata ba ta da kuɗi nata ba ta da ambasadori nata ashe tana kunshe cikin wata gwamnati ne mai iko da ita ko da yake an ba ta dama ta hanyar demokradiyya amma ba a ba ta dukkan dama ba sai ya zama annabi ya ce idra urhudu da bishubuhati masalatu sun kun samu rikici to ku kau da haddi akan musulmi to saboda haka a lokacin da aka zoma aka mai da shari'ar musulunci a ƙasar zamfara da aka yanke hannun farawo sai abin ya zama abun kallo abun magana a duniya sai an je abuja manya in sun taru tare da shugaban ƙasa in an yi wata magana mai ban mamaki za a yi tafi sai su je a duba mana hannun yarima guda biyu ne ko ɗaya ne sai abin ya zo abin wasa haka wata da aka kama ta a can zamfara din hukunci ya kama sai ta gudu ta koma itile aka yi mana jafa'i a kanta saboda haka in dai gwamnatin tarayya ba ta yi imani da Allah da shari'an Allah da annabi ba mu ba mu da iko mu zartar da hukunci mai zubar da jini ba mu da iko gwamnatin jiha ba ta da iko mu balle fa mu sauran wada saboda haka amma duk abin da Allah ya ce wanda gwamnati ba ta da hannun hanawa to wannan dole mu bi shi kamar yadda Allah ya ce ko ba za mu yarda kawo mana dokoki wanda za su saba da addininmu wanda babu irin wancan hukunci na jini a cikinsu ba kamar misali ce mutum ba yadda auren da yarsa ba sai ta shekara goma sha takwas wannan shekartuka ne kuma karya ne ba mu yadda ba tun da akwai freedom of religion to mu yadda da wannan hukuncin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yarinya an daura mata aure a sunan matarsa tana da shekara shida ta tare gidansa tana da shekara tara sannan wannan yarinyar yar abubakar ne ko da annabi ba ba suna annabi ciki ba abubakar kawai ya ishe hujja umar ya auri yarinya yar sinna ali ba ta kai ma shekara tara din ba saboda haka ba za mu yadda da irin waɗannan abubuwa a kawo mana dokokin da babu babu hujja a kansu ko waɗanne su je su yi nasu freedom of religion mu musulmi a ba mu dama mu yi namu wanda ba zai zubar da jini ba waɗansu kuma a ba su nasu إذا دعي الله ورسوله ليقوا بين ذا فريق منهم مؤردون ويقول لهم الحق ويأتوا إليه مسلمين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا وهم يخافون أن يهيب الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليقوا بينهم أن يقولوا سمينا وأطعنا حكم مؤمني دي idan Allah ya yi magana annabi ya yi magana shi kenan mun ji mun yarda mun bi ciki da bai mun yarda zahiri da baɗi ne أولئك هم المفلحون وأن سنة ما سوى بربوا الله يسامحك ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ولببان كريستا قاتو يزو madina ya tsaya kan sai na umaru sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ina tsaye akan umaru lafiya abu haka da hujja yace mamaki na gani wace irin mamaki yace ni dinnan dukkan littattafai na karanta su na karanta littattafa to al'adul qadim wato at-taura da injila balle su zabura na karanta amma sai na ji wani musulmi daurere yana daure yana karanta qur'ani littafin ku sai ya naji aya guda ɗaya ta hada dukkan abin da na karanta cikin littattafai na wa man yudi illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi ulaka humul faizun yace wa man yudi illaha wa rasulahu duk wanda ya bi abin da Allah yace ya bi abin da annabi yace ya ji tsoron Allah ya kiyaye gaba shi ga wannan iyakan karatu kenan ka zama ka bi abin da Allah yace ka bi abin da annabi yace kuma ka ji tsoron Allah kuma ka kiyaye abin da zai faru in kai haka ka gama dukkan ilimi kowane irin ilimi wala ka mun fa'izu wannan su ne masu babban rabo
قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون su munafukai sukan yi rantsuwa da Allah matukar rantsuwarsu kaman gaskiya la in amartahum li yakhrujunna zace mu dinnan ka gan mu in ka zauna mun zauna in ka tashi mun tashi in ka ce mu yi mun yi in ka ce mu bari mun bari in ka ce mu fita yaƙi mun fita amma duk da baki suke ba da ƙarya suke zuciyar ba haka take ba la in amartahum su yi rantsuwa da ya kurjunna za su fita yaƙi tare da kai duk abin da ka sa su su rantsuwa za su yi kun la tusimu ta'atun ma'rufa ba wai sai kun rantsewa ai ita biyayya in an yi ta ba sai an rantse take tabbata ba ai mai biyayya aiki yake nunawa ba faɗa yake da baki ba da'atun biyayya ai ma'rufatun da'a ai bin Allah da bin annabi abu ne sananne a fili kowa ya san shi irin naku na munafurci shi ma an san shi na munafurci ne na baki ne ba na zuciya bane ba na aiki bane qul la tusimu ta'atun ma'rufa inna Allah sani Allah khabirun yana sane bima ta'maluna abin da kuke aikata duka Allah yana sane da shi in in abin da kuke faɗa da bakin mu da gaskiya ne ai Allah ya san gaskiya ne tunda yake ƙarya ne Allah ya san ƙarya ne قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا
رضي الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما همل وعليكم ما هملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين amma riga dai mun ji amfanin bin Allah da bin annabi wa yi illa wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaka hum faizuna duk mai neman wannan babban rabo duniya da lahira da tserewa daga azaba da shiga aljanna har abada to lalle ya bi Allah ya bi annabi saboda haka aka kawo nan da umurni ana ba wai munafikan kadai ba kowa da kowa ana kiransa wa di'ullah wa di'ur rasul ya ku jama'a ku bi Allah ku kadai tashi ku yi masa ibada ku bi yadda yake wadi'ur rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku so shi ku koyi da shi ku bi abin da yake wadi'ur la wadi'ur rasul fa in tawallau in ko kun kiba ta tawallau ne asalin sa na mukhadabi ne fa in tawallau in kun kiba kun juya baya kun gibin Allah kun bi kun gibin annabi kun gibin umurnin su fa inna ma alima hum mila wa alaikum ma hum shi da annabi ya riga yayi nasa ya gama abin da aka ɗora masa isar da aika ya isar da aika sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da ya daga hannu a arfa ya gaya wa duniya ya daga hannu ce Allahumma hal ballagtu Allah kai shaida na na isar da aikanka to sai ya gaya mana sauran ko fal yuballighi shahidu minkum ghaib duk wanda ya halarta wannan magana tawa ya gaya wanda bai halarta ba ta wannan hanya aka gaya mana alkur'ani ya gaya mana annabi ya isar da aika shaidu sun gaya mana annabi ya isar da aika ya isar da naza saura mu da aka ce abin da aka ɗora mana mu ji mu bi mu ji abin da Allah ya ce mu bi abin da ya ce mu bi abin da annabi ya ce mu bi abin da ya ce ma ate kuma rasulu fa khuzuhu ma nahi kuma nufantahu in Allah ya ce ku yi ku yi in ya ce ku bari ku bari annabi ma in ya ce ku yi ku yi in ya ce ku bari ku bari don duk abin da annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa duk abin da annabi ya aikata da izinin Allah ya aikata saboda haka ne Allah ya bashi wannan idlaqi din cewa duk abin da ya faɗa ya yarda shi ne ya faɗa wa ma yantiqu anil hawe in huwa illa wahyu yuhi duk abin da annabi ya faɗa ba daga gare shi bane daga Allah ne in ji Allah wahayi ne komai ya faɗa ba daga gare shi bane daga Allah ne daga wahayi saboda haka ne alkur'ani gaba ɗayansa wahayi ne matulubi mai hukunci daban hadisin manzo Allah shi sallallahu shi ma wahayi ne amma hukuncinsa daban saboda haka ne duk abin da annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa duk abin da annabi ya yi Allah ne ce ayi haka haka kai annabi ko ƙasa ya ɗiba ya watsar ba sai Allah ce ba kai ka watsar ba ni na watsar وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي saboda haka ne wajibin mu ne mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi koyi da shi kar mu sa sunan sunna sunna da baki ba mu aikatawa wannan maganan banza ne a bin annabi shi bin sunna annabi shine sunna annabi ba faɗan sunna annabi da baki ba kuma qur'ani mu bi qur'anin ba mu ga faɗin kitabu kitabu da baki ba a'a saboda haka ne martabobin addini da farko ka san alqur'ani ka haddace shi sannan kuma ka san sunnonin manzo Allah kuma ka samu daman haddace waɗansu sannan kuma ka bi hukunce-hukuncen annabi da hukunce-hukuncen sahabbai ka ga yadda suka yi sai ka yi yadda aka ce ka yi din ba kamar yadda kake so ka yi ba ba yadda ake so ka yi ba wannan shine addini amma mutum kar ya koda kansa qur'anin da kake cewa kitabu baka haddace shi ba hadisin da kake cewa sunnatu baka haddace su ba iyakan magana da baki kawai kitabu wa sunna wannan wannan ba shine daidai ba daidai dai wato tahaqquqi takhalluqi ka zama daidai in qur'ani ne ka san shi in hadisin ne sunna kenan ka santa amma ba dukan su ka san sunan su kadai ba mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake son babban rabo ya bi Allah ya bi manzon Allah wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi manzon Allah duk wanda ya manzon Allah ya shirya ya riga ya shirya la Allah wurin Allah tabbataccen abu ne ko in tudiyu tahtadu in kuka bi shi za ku shirya wa ma ala rasul illa al-balagul mubin abin da yake kan annabi sallallahu alaihi wasallam isar da aika kuma ya isar da aika sarramu kuma namu sai mu bi abin da alqur'ani ya faɗa mu bi abin da annabin sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya aikata. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدي لهم وليبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون wannan aya tana da ita da waɗanda suka rigata suna fassara ya ayyuhal ladina amanu adi'u Allah wa adi'u rasul uli damri minkum ku bi umurnin Allah inda yake ku yi ku yi inda yake ku bari ku bari ku bi umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake ku yi ku yi inda yake ku bari ku bari kuma ku bi umurnin waɗanda Allah ya sa lamarin ku a hannunsu su ne masu gudanarwa su ma in sun ce ku yi ku yi in sun ce ku bari ku bari su ne ulul amri ulul amri a musulunci na farkon su mahaddata alqur'ani alqurra'u sab'a mazajen qur'anin nan guda bakwai in suka taru gaba ɗaya aka karanta musu wani abu suka ce wannan ba qur'ani bane to ya tabbata ba qur'ani bane kowa dole ya gaskata su sune ulul amri in sun ce qur'ani na ma shazi ne riwaya wane da wane dole a gaskata su in kuwa ce wannan riwaya sab'iyya ce dukkan qurra'u saba sun bi akai to dole mu gaskata su in sun ji a qira'an wani ne wancan kuma qira'an wani amma dukan su qur'ani ne mu gaskata su baka da iko ka ce ah wane ne za a ce wani waye za a ce qur'anin da Allah ya saukar annabi ni shi zan karanta ba ruwana da da riwayan wani qira'an wani ina za ka samu qur'anin ba mutane in ka ce ni ba ruwana da wani qurra'u saba qur'anin da Allah ya saukar annabi shi nake so in karanta ina za ka sami Allah Allah ya riga ya naɗa waɗansu ya sa abin a hannunsu in an saba musu an saba wa Allah a wannan Qur'ani sannan akwai ulul amri su kuma na hadisi na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sittu sihahin wa'annan littattafan hadisi wanda dukkan musulmi gaba ɗaya sun yarda da su cewa daga manzon Allah maganganunsu suke ma ra'ahu mu'minuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun abin da duk mu'mina suka haɗu suka ce yana da kyau to Allah ya yarda abin yana da kyau domin shi Allah tabaraka wa ta'ala in yana so ya zaɓi bawansa ya ba shi wani matsayi a cikin addini sai ya kira jibrilu ya ce jibrilu ina son bawa na wani ka so shi ka gaya wa mala'iku so shi sai a gaya wa mala'iku so shi sannan sai a saukar da wannan soyayya a ƙasa duk wanda zuciyarsa tana da lafiya kalau akwai abin da ake kiransa mene eh in dai network yana da kyau a zuciyar mutum to shi ma sai ya ji yana son abin da Allah yake so Jibrilu yake so mala'iku suke so in ko ba network ba zai ji ba to tanan ne aka samu qurra'u safa su qurra'u safa nan wanda duk ya saba musu ya saba Allah ya saba annabi ba sai sahabbai bane a malamai ne ba wani sahabi cikin su malamai ne amma kuma in ka saba musu yanzu nan ka saba wa Allah da annabi Allah ba zai yarda ba saboda Allah ya riga ya nuna wa Jibrilu kowannensu yana son sa ya ga mala'iku suna son sa an ga mutanen ƙasa wanda mai zuciya mai lafiya duk ya ji ya gani ya yarda sannan aka zaɓi masu hadisin ko su buhari su muslim da sauran waɗannan malamai su ma aka zaɓi ta wannan hanya aka ce duk abin da suka rubuta na littafi an yarda sahihi ne daga annabi yake sallallahu alaihi wasallama duk daga Allah ne ya zaɓe su ya nuna Jibrilu ya nuna wa mala'iku aka sako a duniya cewa a yadda da duk abin da wani ya faɗa daga Allah daga annabi yake kamar yadda wancan Qur'ani duk abin da wani ya faɗa daga Allah yake to baka da yukan ba ruwana da wani Buhari da Muslim ni magana annabi nake so ina zaka same ta Allah ya riga tattara ya sa hannun ulul amri masu abin to daga nan sai aka samu waɗansu mazaje su kuma abin da aka ɗora musu sanin lugar larabci domin sai da lugar larabci ne ake samun cikakken bayanin qur'anin da cikakken bayanin hadisin su kuma na kiransu mazajen lugar larabci su ne masu sanin lugar larabci su ne masu sanin tasrifi su ne masu sanin nawu su ne masu sanin balaga su kuma gaba ɗaya su suke tattarawa su sa a gane qur'anin yadda yake a gane hadisin yadda yake gurgurdon yadda dan adam zai iya ganewa sannan ko waɗansu kuma to su waɗannan ulul amri ne dole abin da suka taru ka tabbatar za a tabbatar da shi Allah ya riga ya naɗa su a wannan matsayi akwai waɗansu mazaje su kuma ana kiransu mazajen sanin usulul dini da usulul fiqh su kuma su ne za su tsaya su yi bayani su fitar maka asalin yadda ake fidda fiqh da asalin yadda ake hada ake jin maganan Allah inda za a gane wato abin da ake nufi da abin da ake nufi da wannan in an ce kaza me ake nufi a ce kaza ake nufi da wannan ta saboda haka sun san sun san komai za su faɗa wa mutane yadda ake tafiyar da addini in an gama waɗannan sai a samu ko masu koyar da aiki masu koyar da aiki su ne imam abu hanifa imam malik imam shafi'i imam abu muhammad da sauran masu mazhabobi yardaddu su ma haka aka nada su daga wajen Allah din duk abin da suka faɗa a yarda Allah ya yarda to su ne ulul amri a wannan duk abin da in ka taru gaba ɗaya ka ce ba ruwanka da wata mazhaba kai addinin da annabi ya zo da shi daga Allah shi za ka yi ba ruwanka da wata mazhaba nan ma Allah ba zai karɓa ba ya riga ya sa abubuwa da hannun bayansa kamar da suka ce ba za ka ci wata shinkafa ba sai wata tuzo daga Allah ba wata tuzo daga manomi ba shinkafa daga wata ke zuwa ba daga Allah ba in ka ce sai shinkafa ta zo daga Allah ba ruwan ga shinkafar manomi na za ka zama shinkafa ta saboda haka Allah ya aje abubuwa duk gaba daya dole ne abin da yasa yanzu muke cikin wahala wato ba a bi tartibin da Allah ya jera ba ne. ga rijaluddini mazajen addini mahaddata alqur'ani mahaddata hadisi masana lugan larabci yanzu za su yi bayanin komai da komai filla filla don su samu a samu menene luga menene istilahi duk sun sani kai baka sani ba misali yanzu an ce ai mun yi mun yi abun wajen waje alkali abun bai yi ba ka ta ba zai ba ai sai kun sai kun ba da goro goron daurin aure zaka kai na ce kudi yake so ko to amma sun da goro ai abun ba zai ba sai ka ba da goro ai ka san Najeriya sai ka ba da goro kaga ba goron daurin aure zaka kai ba kudi zaka kai kenan aka ce maka amma istilahi ne ka kuma luga da istilahi idan masu sai da goro sun ce ƙwarya goma a luga sai ka ɗebi ka samu ƙore guda goma ka zuba ba lissafi ka zuba goro a cikin kowace ƙwarya ga goro ƙwarya goma luga kenan amma istilahi wato goro ƙwaya dubu shi ake kiransa ƙuriya goma a lugar su masu sai da goro a wajen masu gyaran mota kuma luga a wurinsu daban islahi daban mai gyaran mota zai ce wa yaronsa ba ni ba na sha biyu ce ɗauko ƙwaya zai mika maza amma in luga ne in luga ne sai ya ɗebo guda goma sha biyu dankin guda mika masa ya zan ce ka bani ka bani su bana guda goma ka nemo kayan su banu a baka iriya bane ai guda goma sha biyu ne ba kira ba kirga bane ai guda goma sha biyu ne luga kenan da istilahi ta haka abubuwan ke suna da abun addinin ba kayan wasa irin na yara bane kowa ya faɗi yadda yake so ai masa ihu ba haka bane sai da malanta dole an tambayi abdun hanbal shi yanzu in mutum ya haddace qur'ani ya hada shari'i dubu ɗari a kira shi malamin ce a tukuna in mutum ya haddace qur'ani ya haddace hadisi dubu ɗari uku a kira shi malami ce to wannan a kira shi malami amma ka san kenan a wurin da shi abu hanifa ba malami bane don abu abu hanifa yadda ce wato hadisi dubu saba'in ne bai kai dubu ɗari ba imam maliki ya haddace fiye da dubu ɗari imamu shafi ya haddace fiye da dubu ɗari uku amadu nambar yana da'awar dukkan hadisi sahihi da da'ibi duk ya haddace su to wannan su ne malamai saboda haka daina mai da addini kayan wasa sa leburori sun iya larabci a ita su ta zagin addini da su wai gyaran addini su da kansu su da kansu ke faɗa wai sun yi abu ya dame sun da shukake sun ba yara suna yankan addini inda suka dama ya dame su me yasa aka soma tun da fari ai da an bi tun da farin an bi tartibin da Allah ya jera ya ummun nas afdaluhu wa aqrahum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa aktharum afdal li sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa abdahum hijra ba wanda zai jagoranci cikin musulunci sai wanda ya fi su ya haddace qur'ani in ji annabi in aka samu mata da qur'anin ba ɗaya bane fa in su yi yawa to sai a duba wane ne ya hada haddan qur'ani da hadisi to in an samu mai haddace qur'ani ya haddace hadisi to sai irin mu mu gaddawa zai ajiye mu a dauki wancan din wanda ya hada qur'ani da hadisi to ya duba su in sun yi yawa fa ga qur'anin ga hadisin irin su sun yawa sai a duba wane ne ya fi ya riga hijira tun da babu hijira da hijira ta da fatih sai a duba ga a cikin su dukkan sun san qur'anin sun san hadisin kuma sun yi daidai wa za a dauka wa za a bari nan ko sai a dubi wanda ya fi kamala ya fi kama da halayen manzon Allah kwatantawa to shi za a dauka a basauran yanzu haka ake yi yara kawai za a ba su littafi je ku yi tafsiri ta zagin waliyyai ta zagin musulmi suna kafir ta zuwa ba za abin da aka bara musu ba sun ya bata wannan hadini wanda wanda ya tura ma bai sani balle wanda aka tura to shi yadda ya damu mazalla ya ba da alkawari ya ba da dalili akan wannan aya yace addini na sai ya shiga duk inda dare da rana suke shiga kuma alhamdulillah annabi ya faɗi mu'jiza ta zo ta bayyana yanzu duk duniya gaba ɗaya duk inda muryar rediyo take shiga wurin dare da rana to addinin annabi ya je wurin don ko ina ana karanta qur'ani kuma ko ina in an sa masallatayar duniya cikin talabijin ana nunawa an ga annabi yana da abin da kowa ba shi da shi lokacin da ake nuna masallatai a duniya cikin talabijin ga masallacin gari kaza ga masallacin gari kaza ga masallacin wake da irin wannan kuma kiran sallah ya gama duk duniya yanzu duk duniya kiran sallah ya gama su ko duk duniya a yanzu ba wanda bai san addinin annabi gaskiya ne ba alkur'ani gaskiya ne ba hadisi gaskiya ne ba sai wanda bai isa a yi magana da shi ba duniya amma duk wanda ya sa magana da shi ya san addinin musulunci gaskiya ne me ya hana ya shiga a ya shiga a ce masa musulmi terrorist ai musulmi terrorist ne a wuri wanda musulmi ba wani ya shiga shi an bata masa suna an mai da terrorist ko ko a in ya shiga ya bata siyasarsa in ya shiga ya bata danginsa in ya shiga ya bata bangaren da ya fito saboda haka na amma kowa ya san addinin annabi gaskiya ne ina aka samu mutum mai shekara arba'in tun da yake bai taɓa zuwa nazire ba bai taɓa zuwa firamare ba balle ya je jami'a sai ya buɗe bakinsa yana gaya muku ya aka yi aka yi sama ya aka yi aka yi ƙasa ya aka yi aka yi abin da yake tsakaninsu ya aka yi aka yi adam ya aka yi aka yi mala'iku ya aka yi rigimar da ta faru tsakanin annabi adam da shedan ya aka yi aka fito da annabi adam cikin aljanna ya aka yi suka zo mu aihuwa a duniya ya aka yi aka zo aikan manzanni kowane manzo wurin suwa aka aike shi me yake musu me suka ce masa me karshen lamari har ya gaya muku yadda ake kera jinjiri cikin uwarsa ya gaya muku abin da zai faru a kabari ya gaya muku abin da zai faru a filin tashin kiyama ya gaya musu har gaba da wannan abin da yake faruwa cikin wuta Allah ya kiyaye mu abin da yake faruwa cikin aljanna Allah ya sa da mu abin da yake faruwa in an je fadan Allah wannan mutumin da bai taba yin karatu bane yake ba da wannan labari ba anya wannan mutum ba annabi ba ko in ba Allah ya wa ga wa zai gasa wannan labarai Allah ya aiko shi kuma duk duniya yanzu sun yadda Qur'ani abin da ya faɗa duka gaskiya ne amma ba za su bi shi ba tun da yake dangin su ba su bi shi ba manyan su ba su bi shi ba garin su ba su bi shi ba saboda haka ba za su bi shi ba amma sun san gaskiya ne na ɗaya kenan duk duniya babu littafi mai shafi ɗari bakwai kowane kowane shafi yana da rubutu littafi shafi ɗari bakwai amma samu yaro mai shekara bakwai ya haddace shi da ka babu wannan littafin a duniya sai ƙur'ani shi kadai ko ba wannan yaro a duniya sai dan musulmi shi kadai kuna da yara shekara bakwai sun haddace wasu su kai bakwai kuma sun haddace me ya kawo wannan ashe alqur'anin nan wanda ya kera yaron shi ya kawo qur'anin hada su ba wuya addinin annabi gaskiya ne kowa ya sani da wanda ya da wanda ya da wanda ya zo duk kowa sa addinin annabi gaskiya ne sai dai larura ta siyasa da dangi da mulki da abubuwa na na maslaha su dai su hana mutum shiga amma kowa ya sani yanzu ga addini annabi gaskiya ne annabi Muhammadu gaskiya ne saboda haka ashe kenan Allah ya gadar wa annabi da mutanensa duk duniya domin duk duniya ba waɗanda suke da wannan abu sai mu musulmi abubuwan mu su haɗa duniya duk ko ina da ko ina ba wanda suke da taro irin namu na arfa duk duniya sai mu kaɗai kowace shekara kuma ba irin na olympic na shekara biyar ba kullun shekara to yake wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi yanzu nan ya ci duk duniya gaba daya ko da ba mallake ta ba dai an ci ta wa Allahu lana amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifan fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinan lahum dinahum alladhi yastari lahum wa la yubaddilan min ba'di khawfihim amnan ya'buduna ila yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika wa lakin fasiqun ubangiji ya yi alkawari wa sahabbai lokacin da suka yi kuka wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sana makka sahabbai suna shan wahala sai an kai cikin daki ake samun daman karanta da in sun fito za a kashe su har aka samu lokacin da sai na umar ya musulunta bayan shekara shida aka soma fitowa amma a cikin wahala kullum a cikin tsoro har aka daura kowa madina ana cikin tsoro ba a rabuwa da makami suka ce ya rasu Allah wata ran za mu zauna ku babu irin wannan tsoron yace kuna gaggautar da abin ne wata rana mace za ta tashi daga hadra mauta har ta je har ta je san'a ko daga san'a har ta je yaman ba ta tsoron kowa wata rana za ku fito cikin jama'a ba wani makami a hannun kowan ku kowa a cikin aminci yake sabbai suna ganin abun kamar da wahala tun da yake ga abin da suke ciki kuma albishirinku za a gadar da ku wannan ƙasa kamar yadda aka gadar da wanda suka riga ku bani isra'ila sun sha wahala a hannun jababirawa da kafirai Allah ya harkar da fir'auna ya gadar da bani isra'ila ƙasar masar gaba ɗaya Allah ya ya harakar da jababirawa ya gadar musu da ƙasar Sham gaba daya wa auran alqawma alladhina kanu yastad'afuna mashari al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'il bima sabaru Allah da ma yayi alƙawarin za a yi haka din gashi an yi haka to haka dai aka ga sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a Madina ya shekara goma ba wani ba wanda yake da wani iko sai shi shi kada sallallahu alaihi wasallam bayan sa abubakar ya zauna shekara biyu da watanni ba wanda yake da ikon komai sai shi radiyallahu anhu bayan abubakar umar usmanu umar ya zauna bayan abubakar bayan abubakar umar ya zauna shekara goma da wata shida shi ke mulki ya ya ya mai da kowaɗanne sarakuna ƙarƙashinsa su mutanen kaisar ne mutanen rum ne su ne manyan mulkin duniya su ne manyan masu sarauta a duniya duk sun koma karkashinsa radiyallahu anhu sannan bayan sai na usmanu ya mallaki duk duniya bayan umaru to amma sai aka yi butulci aka samu waɗansu samari wanda aka haife su bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ba su habbai ba suka yi masa tawaye za su kashe shi yace in fa kun kashe ni ba za ku ƙara samun haɗa kan musulmi ƙarƙashin jagora guda ɗaya ba inda kun kashe ni kuma aka kashe ni to daga nan shi kenan jagoranci sai ya gagara aka nada sai na aliyu radiyallahu anhu wanda yake kowa ya san matsayin aliyu a addini shine ba annabi yake kiransa bi manzilatil ati min jasadi aliyu wato in yayi kirari wa abubakar da umar shi annabi yakan ce haula bi manzilati sab'i wa basari waɗannan kamar ido na ne da kunne na yake kirari wa abubakar da umar amma ya gano yake haza iman jilan da ati min jasadi kamar kaina ne cikin jikina babu bajiyar ilmi kenan sai na ali amma duk da haka sai aka ki hada kai a kansa sai banu umar yadda suka waru suka bi wani suka bashi saboda jarraba daga Allah to wannan shine ayar take gaya mana idan muka yi muka yi imani muka yi aiki mai kyau Allah zai cika mana alƙawari ya gadar mana da ƙasa kamar yadda ya gadar da bani Isra'ila ƙasashen Misra da ƙasashen Sham a yanzu abin da mu musulmi muka mallaka a duniya ai ya wuce ƙasar Misra da ƙasar Sham waɗanda su ne aka gadar wa bani Isra'ila ake cewa an gadar musu din za a gadar mana kamar yadda aka gadar musu yanzu abin da muke da shi ai ya wuce nan ya gama ko ina da koyi musulunci ya je ingila ya je faransa ya je amerika ya je jamus ya je china ya je ko ina musulunci alhamdulillah duk wanda muka in muka imani muka kikkiawan aiki Allah zai cika mana wannan alkari alkawari wa sallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tabi'a lahum kuma Allah zai ba su ikon addinin nan nasu ya zama nasu ba wanda zai iya ya hana su yin abin da za su yi haka kuma yanzu addini yake ba wanda zai hana ka abin da za ka yi cikin addini tauhidi a zuciyarka ba wanda zai bata maka sai kaga dama ibadu na Allah ba wanda zai bata maka wanda zai hana ka a cikin gwamnatoci mu'amala wanda bata hada kamfanoni ba sai ka yi da ba komai hukunci sai ka yi shi inda bai shafi jini ba ba wanda zai hana Allah ya makkana mana addinin mu a hannunmu sai da abin da ba mu samu ko tukuna shine zartar da hukuncin abin da ya shafi jini wa da makkana lahum dinahum alladhi tadilahum wa da yubaddilana min ba'di khawfihim amna kuma Allah zai canja musu wannan tsoron da suke ciki ya zama aminci haka yanzu musulmi inda ba wuraren da ake da tirori da tawaye ba musulmi cikin aminci yake ba zai yi tafiya da kori da baka ko bindiga don ya kare kansa ba a'a an samu lafiya sai da wurin da ba abin dokoki ne mutum zai bukaci rike wani makami amma inda ana bin dokoki ba ruwanka da wuka ba ruwanka da kori da baka ba ruwanka da zanda gwamnati tana da mutanenta su za su kiyaye waɗannan wuri sai dai kuma an samu bacin wuri terrorist to nan ne ake samu wahala ya zama kowa ba abinci Allah ya yi mana terrorist Allah ya ba mu abinci wani wanda ba da kalmar ya abu duna ni a lokacin ne za su bauta min la shirku na bi shay'an ba za su hada mini komai ba samu tauhidi khalisi ba za su hada mini komai ba tauhidi hawa uku ne akwai tauhidi wanda yake muƙabala da islam shine ya yi nasu tubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun har zuwa wala tasalu lil andadan wa antum ta'lamun kar ku bauta dodanni ko da Allah shi kadai musulunci kenan to wanda ya bauta dodanni baya cikin musulunci wannan sunan zakajiri sai tauhidi na biyu na maqamul iman wanda yake muqabala da maqamul imani وإنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا كرك هذا والله قوة كرك دوغرة قوة زي الله كرك أي أيكن شركي دم متاني آه كي سبو دا الله كذبه من إخلاصي إن إن كاي هكا ka kyauta in baka yi ba ka zo mushriki amma na maqamul imani shirkun khafiyun kenan kafiri shirku koyayye kana bauta katti za su sa ka sabon Allah don su ji daɗi sai ka je kai sabon Allah za su sana maka hoton Allah sai ka daina don su ji daɗi to ka zama mushriki amma shirkun kafiyun bai hana ka zama musulmi ba shirkun akfa kuma shine ya abuduna ni la yushriku bi shay'an a dauke maka hijabi babu hijabi tsakaninka da fadan Allah kullu shin halikun illa wajhahu komi ya halaka ya bar Allah shi kadai kamar yadda mai ahalari ke cewa idza ataita ila salati fawarrin albaka min dunya ma fiha wastani bi muraqati fawra ko in ka tashi yin sallah ka raba zuciyarka da duniya da abin da yake cikin duniya ya za ka yi ka iya raba zuciyarka da duniya ka bar kantinka ka bar sayi da sayarwa ka bar ofis ka bar gida ka zo masallaci ai ka raba duniya zuciyarka da duniya to ya za ka yi ka raba ta da abin da yake cikinta masallaci da kake sallah yana cikin duniya kai din da kake sallah kana cikin duniya yaushe za ka yaye waɗanda dukkan jefar da suka bar Allah shi kare wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wannan shine tauhidi na karshe kenan na ikhlasi na arifai da ya abudu ne lafi na bishiyar wa man kafara ba da zalika bayan nayi wannan alherori duka duk wanda ya butulce mini bai gode mini da niman samun musulunci da karfin musulunci ba bai gode mini da niman samun imani da karfin imani ba bai gode mini da samun ma'arifa da karfin ma'arifa ba duk wanda ya butulce mini da waɗannan ni'imomi wa man kafara ba da zalika wa la kafara fasikun wannan sune fasikai kuma karban da riga to masu karban da riga ku ji abin da zan fara riga Allah yana son ta yana son mai yin ta domin ya ce ya yi zukuru la zikiran kasiran wa sabbi bukratan wa asiran wa zukuru la kasiran la annakum tuflihun bil mudi wa asani wani wuri bil ashi wal ibkari wani wuri amma da karfe yace inna hadhihi tazkira wannan duk wazi nake muku faman sha'a ittakhadha ila rabbi sabila faman sha'a wanda ya ga dama ittakhadha sabila ya riki hanyar nan ila rabbi zuwa ga Allah ubangijinsa da wajibi ne ba za a ce kuma sha'a ba sai ce kuti wa alaikum siyam ko kitabun mawqudan amma ba wajibi bane akan kowane musulmi sai musulmin da ya ga dama ya sa kansa ta babin nuzuri ta babin nuzuri kuwa wani yufu nuzurahum man nazara yudi Allah fa yutihu wa man nazara yasi Allah fa la yasihi to saboda haka in mutum ya zai sa kansa sai ga masa sharadi din in yana so sharadi na farko in an shiga ba fita saboda cika alƙawari babu bil hadin al'ada kana mas'ulan wa yufu nuzurahum sai na biyu ba har tijjaniya da wata dariƙa ita kadai za a riƙa za a da wata ba riƙu waje sun fi ɗari uku da goma amma ba a tijjaniya da kowaccen su shari'i na uku ba zuwa ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin dariƙa tijjana ma dukkan waliyan Allah muna son su muna girmama su shari'i na hudu yin sallah cikin jama'a kan arka yin sallar talauci in kai sallah kai kadai abinda zaka samu in ka je cikin jama'a kamar da 27 za a baka ya zaka yi kai sallah kai kadai sannan girmama iyaye da musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka samu yan uwa ko ba a shan taba duk wanda ya kai wannan sharadi to na ba shi da ga tijjaniya ko ban samu hannunsa na kama ba iliya na ba shi da ga shau tijjani a koya wajen da ke lazimi da wazifa da zikirin juma'a wai kullum rabbika bukratul wasila wai kullum la kaseeran la allakum tawliuna Allah ba mu lafiya da man lafiya na'am na'am ya to Allah saka masa da alheri sarata magarbi ya aiko mana da zakka dubu ɗari biyu Allah saka masa da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ji kan mana jin iyayenmu da iyayenmu da malamu da malamu malamu Allah ta kawo shehunanmu da alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya mana addinin mu da mutuncin mu da kasar mu Allah ya sa kasar mu ta zauna lafiya Allah ya yi mata bala'i Allah ya bukatu mu na duniya da na lahira masu taimakon addini Allah ya taimake su masu tarba addini Allah ya karfe su albarka na sallah duk karfin da yake na mai karya musulunci Allah ya karya karfin duk karfin da yake na danna musulunci Allah ya danna karfin Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين